الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta talata wacce ta daidai da ranar 25 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan 3 2025 miladiya don ci gaba da majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda muna karatu a cikin suratul tauba tare da tafsirin rabbul azhan ila ma'anil qur'an wannan ne majalisi na 25 a cikin wannan wata shine kuma majalisi na biyar a cikin surar da muke karatu suratul tauba yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi aya ta shida kafin nan akwai tambayoyi da ɗan uwa suka aiko mai tambaya na farko yana tambaya akan zakatul fitri zakkar fiddakai idan za a fidda da kilo da awo na kilo menene gurgudan abin da ya kamata a fitar to malamai suna kaddara abin da ya kamata a fitar da kilo uku duk da bai karasa kai kilo uku ba kaɗan ne ya rage amma su kan ba da fatawa da a fidda kilo uku kina kowane mutum ɗaya ana fidda masa kilo uku kamar sa'i hudu ina yin kamar daidai da kusan kilo uku ne wannan shine abin da malamai suka faɗa duk da sauran malamai suna ganin a fidda da mudun ya fi in mutum yana da mudu ya yi kokari ya fidda da mudu sai fa idan ba mudu in ma ba mudu sun ba da idan mutum matsakaicin mutum ne zai iya cika hannunsa haka so hudu ciko hannunka ka ciko hannunka har so hudu hannunka guda biyu ka hada su ka ciko su haka ka zuba ka sake cikowa so hudu shi ke daidai da sa'i in dai ba mutum bane mai yan ƙananan hannuwa ko mai kafta kaftan hannuwa a mai matsakaitan hannuwa in ya ciko sau hudu shi ne sa'i to yin amfani da wannan awon shi ya fi fiye da yin amfani da kilo saboda nauyin wani abu yana bambanta da wani abu nauyin shinkafa ya bambanta shi kilo da nauyi yake aiki daga nauyin shinkafa ba ɗaya yake da nauyin alkama ba nauyin alkama ba ɗaya yake da nauyin hatsi ko dawa ko wani abu irin wannan ba misali zaka yin amfani da mudu shi ya fi wannan dai shi ne abinda zan faɗa game da wannan tambaya na biyu yana tambaya akan idan liman yana hudubar juma'a sai ya zauna tsakanin hudubobi guda biyu shin addu'a ya kamata mutum ya yi ko istighfari don sun ji idan liman zai zauna yana cewa wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim kamar yana ba da umarni a yi istighfari ke to istighfari mutum ya kamata ya yi ko kuma ko kuma addu'a da ya ga wasu addu'a suke yi to shari'a bata bayar da wani abu da za a karanta a wannan gurin ba bata kayyade wani abu da za a karanta ba an bar abun a sake bata ce in liman ya zauna tsakanin hudu ba guda biyu ku karanta kaza ko ku yi istighfari ko ku yi addu'a ko ku yi salati shari'a ba ta ce ayi wani abu a gurin ba zaka mutum duk abin da ya ga dama yayi shari'a ba ta hana shi ba sai sa malamai suka ce lokaci ne kowane lokaci mutum yana da damar yayi abin da yi istighfarin kai in addu'ar kai duk abin da mutum ya ga dama yayi a wannan gurin babu wani matsala matukar bai danganta abin da sunna ba ya ce a sunna ce ta sashi in ka ce sunna ce ta ce ka yi wannan sai a ce mutum ina dalili ba ka da dalili abin ya zama bid'a amma kai ne dai ka ga dama ta samu an ce kuma ranar juma'a akwai wata sa'a wadda idan mutum ya dace da ita yi addu'a ana amsa addu'arsa sai ka ce to bari in tunda sa'ar ba a bayyana wace sa'a ba ce bari in amfani da wanga dama kar a zo ita ce kar a zo shi ne lokacin bari in addu'a ko bari in yi kaza ba za a ce dan me kai ba amma shari'a bata baka wani abu da zaka yi a wannan gurin ba zaka in kai istighfari yayi in kai addu'a ma shikenan tambaya na uku mutumin da ya mutu ana bin shi ba ana bin sa bashin azumi ya mutu ana bin sa bashin azumi to ciyar masa za a yi ko rama masa za a yi ita kuma idan ramawa za a yi suwa za su rama to mutumin da ya mutu ana bin sa bashin azumi iri biyu ne akwai wanda ana bin sa bashin azumi amma bai samu damar ramawa ba har ya rasu ma'ana rashin lafiyan da ya sa ya sha azumi bai warke ba bai samu sauki ba har ya rasu to shi wannan ba maganar ramuwa ba za a rama masa ba ba za a ciyar ba azumin ya faɗi daga kansa saboda uzurin da ya ba shi damar shan azumin bai kau ba har Allah ya masa rasuwa to don haka ba sai an rama masa wannan azumin ba amma idan ya warke ana bin sa bashin azumi saboda rashin lafiya misali ko bulaguro ko wani abu sai ya samu damar ya rama amma bai rama bai zamansa ya kiramawa daga baya kuma sai wani rashin lafiya ya same shi ko wani aksidan ya same shi ko wani abu dai Allah ya masa rasuwa to wannan azumin shine da yawa daga cikin malamai suka ce sai an rama shi shine magana shine magana mafi shahara ta malamai cewa za a rama masa saboda hadisin Aisha da yace man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyu duk wanda ya mutu kuma ana bin sa bashin azumi to waliyin sai ya rama masa wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud to wannan shi yake nuna cewa ramawa din shi yafi akwai wanda suka ce ciyar masa za a yi ba sai an rama ba suka yi hujja da wasu hadisai wanda suke mawqufai daga kan sahabbai amma malamai sai suka rinjaye da wannan hadisin tunda shi marfu'i ne zuwa ga manzon Allah Aisha ta ce manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi waliyin sai ya rama masa to shi yasa malamai jumhur suka tafi akan rama masa za a yi idan za a rama kuma waliyansa waliyin mutum kuma shine magadansa wanda za su gade shi ko suka gade shi bayan mutuwarsa su za su rama masa suna iya rabawa wani yayi kaza wani yayi kaza har a rama masa wannan azumi wannan su ne tambayoyi guda uku da za mu amsa a yau sai jan hankali da wani dan agaji tun kwanakin baya ya ce a yi amma na manta sai yau allah ya sa na tuna game da daidaita sahu a wajen sallah to mutane suna da sakaci kwarai wajen daidaita sahu yadda aka ga dama haka ake sahu wani gaba wani baya kaga masallaci wani sahu bai cika ba an dasa wani muka ga sahu tsakanin mutum da mutum musamman in ana kiyamun laili ko tahajjudi ko wani abu sai kaga ga wuri ne ya dauki mutum biyu amma na bayan ba za su shigo gaba ba saboda sun shimfi da tafin su ba sa son su buro tafin haka sai su bar guri gashi nan a gaban su suna kallo amma ba za su cike shi ba to wannan kaga ko shakka babu abin jan hankali ne ga ga musulmi manzo Allah ya kwadaitar game da daidaita sahu da cikar sahu har ma yake cewa daidaituwar sahu yana daga cikin cikar sallah mana idan sahu bai daidaitu da kyau ba to sallan kuma ba za ta cika ba a wani hadisi yake cewa kuma ku daidaita sahu kada ku sassaba sai Allah ya sassaba tsakanin zukatan daga wannan tsoratarwa ne saba sahu wani yayi gaba wani yayi baya wani ya bude wani yayi kaza wani zai zo ya makafafuwansa haka in ka zo daidaitawa ba za ka yadda za a yi ka dora kafar ka sai saitin tashi ba alhari wajen daidaita sahu so ake a haɗa tsakanin idan sawu ne to wanda ya makafarsa haka ya za a yi ka haɗa idan sawunka da nashi dole sai kun bar furja sai kun bar kafa tsakaninku kuma wannan kafar ita ce shaitan yake shiga yana bi yana sa wasu wasi cikin zukatan wata sallah ake ba da labari wai da liman da mamu an yi rabkanuwa ba wanda ya sani shi liman da mamu ba wanda ya san an yi rabkanuwa sai wani ne ko mai wucewa ko shi baya ma cikin sallar shi ne ma ya gane cewa sun yi rabkanuwa kowa zuciyarsa tana waje shaitan duk ya shiga yana ta yawo yana wasa da zukatansu har an gama sallam an yi kuskure ba su san an yi kuskure to duk wannan barin kafafan tsakankanin juna shi ke janyo irin wannan matsalar shedan ya zo ya tawasa da zuciyar kai tana maka wannan ya tana maka wannan kana sallah shi yasa sayar na umar shi da kansa yake zuwa yana daidaita sahu da sandar shi in ma ga ka zuro kafar ka ya buge ta dole ka daidaita sahu duk da mu yanzu ba za a yi wannan tsananin ba amma za a wakilta mutane da tsoron Allah su ka ji tsoron Allah ka bari dan uwanka ya hada kafarsa da taka ku daidaita sahu wannan matsin alkhairi ne magabata a nan kafaɗu rigar su take cinyewa salafu salih magabata na kwarai rigar su anan take ko nan rigar su anan take lalace saboda hada kafaɗa rigunan su daga kafaɗa suke tsufa saboda hada kafaɗa da suke da juna dole a samu natsuwa a cikin a cikin sallah wannan rashin daidaita tsawon shi yake jawo kawai ka ji kana fushi da dan uwanka kana ketar dan uwanka kana gaba a banza ka ji kana kin sa ba tare da ya maka laifi komai ba duk yana da alaka da kin daidaita sahun nan kuma nan manzo Allah yake cewa ku daidaita sahu kar ku sassaba sai Allah ya sassaba tsakanin zakatanku in za a daidaita sahu kuma ana hada diga ana hada idan sawu ne ba digadigai ba ba manyan yatsu ba saboda kafar wani ta fita wani tsawo idan kuka ce za ku haɗa digadigai digadigai za ku haɗa ko wani abu diddigen wani yatsu na wani tsawo in kuka ce yatsu za ku haɗa ƙananan yatsu ya kafar wani ta fita wani tsawo da haka idan sawu ake haɗawa idan sawunka ya zo saitin idan sawun ɗan uwanka kun san idan sawu ko domin shi ne mutum yake tsaye a kansa shi ne daidai tsayuwar mutum amma in dai digadigai za ku haɗa ko can ƙarshen kafafuwa yatsu manyan yatsu ko ƙananan yatsu ne za ku haɗa ƙafar wani ta fita wani tsawo dole sai wani yayi gaba wani yayi baya amma idan sawu ake haɗawa su ne ake son su zo saitin juna to sai sahu ya daidaitu da kyau yadda yadda ake da bukata Allah ya ba mu ikon gyarawa akwai wani dan agaji shi ma da bai je jikinsa bai da lafiya mumun wanda kun san shi dan agaji nan mai kokari yana abin nan bai da lafiya yanzu haka yana kwance a asibiti yana barin addu'a muna addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah kuma ya sa kafara ne Allah ya tashi kafudin sa sauran yan uwa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya yan uwan mu alhazzai da suka tafi umara muna addu'a Allah ya sa su yi umara lafiya a ƙari lafiya su dawo gida lafiya ya karbi ibadun da aka je yi addu'o'in da za su yi mana Allah subhanahu wataala ya karba malam zai karanta aya ta shida wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
Allah ta'ala ya ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah malam gumi Allah ya ji kansa da rahama ya ce wa in ahadun min al-mushrikin annaqidina lil ahadi idan ɗaya daga ciki idan wani ɗaya daga cikin mushrikai waɗanda suka warware alƙawurran su allazina umirta bit ta'arrudi lahum waɗanda aka umurce ka cewa ka tinkare su da yaƙi saboda sun warware alƙawari duk da hakan idan ɗaya daga cikinsu istajaraka ya nemi kariyarka istamanaka min alqatli ya nemi kariyarka daga kisa cewa ka kare shi zai shigo kasar ku ta musulmi ko yankin ku na musulmi yana son ka kare shi kar a kashe shi Allah ya ce fa ajruhu ko ka bashi kariya ai aminhu ka amintar da shi ka bashi kariya hatta yasma kalam Allah har sai ya ji maganar Allah alquran ko har zuwa lokacin da zai ji maganar Allah alƙur'ani sun ma'abulikku ma'amana sannan sai ka isar da shi ka kai shi gurin amintuwarsa ai maudi'a amnihi ka kai shi gurin amintuwarsa inda zai samu aminci wa huwa daru qaumihi wanda shine gidan mutanansa wato garin mutanansa garin da mutanansa suke in lam yu'min idan har bai imani ba idan yayi imani kaga ya zama naku kenan ya zama dan uwanku amma idan bai yi imani ba to sai ka raka shi ma'ana a bar shi kasance cikin aminci har ya isa garinsu illam yu'min liyan zura fi amrihi domin ya yi nazari a cikin al'amuransa zalikan mazkur wancan abin da aka ambata bi annahum qaumun la ya'lamun an faɗe shi saboda su mutane ne wancan umarni da aka bayar aka ce ka bashi kariya har ya ji maganar Allah saboda su mutane da ba su da ilimi mutane ne da ba su da ilimi la ya'lamuna dinan Allah ba su san addinin Allah ba haka ba su dama su zo su saurari maganar Allah mai yiwa su yi imani fala budda lahum min sama'il qur'ani li ya'lamu dole a ba su dama su zo su saurari alqur'ani domin su samu ilimin alqur'ani kenan dangantakar ayar da abin da ya gabata bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana hukuncin waɗanda suka doge akan shirka wanda shine a yake su a kama su a ɗaure a tsare su a tsare musu dukkan wani wani marsadi dukkan wani madakata aka kuma ambaci hukuncin waɗanda suka suka dawo daga shirka waɗanda suka dawo daga aikata shirka suka tuba suka daina waɗanda suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka shine a saki hanyar su a kyale musu hanyar su kada a tare su ko kuma kada a tinkare su kada a tinkare su domin yakar su bayan Allah ya bayyana wannan sai kuma a wannan ayar Allah yake bayyana hukuncin mushrikai waɗanda suke neman kariya domin su san shari'ar Allah bayan sun warware alkawari sun zamo abokanan gaba an jefar musu da alkawarinsu da yake tsakaninsu da musulmi zaka duk inda aka gansu hukuncinsu shine a kama su a kashe su amma duk da haka idan wani daga cikinsu ya buƙaci a bashi kariya don ya shigo ƙasar musulmi ya shigo yankin musulmi ya saurari maganar Allah Allah ya ce a bashi wannan dama sai zama in din nan shartiya ce ahadun marfu'in ne bi fi'lin mudmar wanda fi'ili wanda yake zahir a can gaba shine wanda zai zai abin nan dinsa zai fassara shi wanda shine fi'lin istajaraka sai zama ma'anar sa wa in istam wa in ista'manaka ya rasulullahi ya rasulullahi ahadun wa in ista'manaka ya rasulullahi ahadun min al-mushrikin dan wani daga cikin mushrikai ya nemi ya nemi kariyarka ya nemi amintarwarka wa talaba jiwarika wa himayatika ya nemi kariyarka ba'da inqida'i muddatil amanil muhaddada lahu bayan tazarar lokacin nan da aka ba su aminci a cikinta wanda shine wata hudu sun kare wani daga cikinsu sai ya nemi kariyarka fa'ajihu to ka bashi kariya ai fa'amminhu wa ajibku ila talabi ka amintar da shi ka amsa masa bukatarsa wanda wannan kaga ya kasance yana daga cikin al-akhlaq al-hamida wato ɗabi'u kyawawa na musulunci bawa mutum dama wanda ya kasance ɗabi'ar su ce a da bawa mutum kariya ya kasance ɗabi'ar su ce tun a da lokacin jahiliya suna da wannan ɗabi'ar ta bawa makoci kariya yana daga cikin al-akhlaq al-hamida al-muta'arifi alaiha dabi'u wanda suke masu kyau wanda larabawa suka saba suka suka suka samu wato ya zamo sun fadinci junansu akan wannan ya zamo al'adar su ce himayatul jari idan wato aka samu mai neman kariya ko wani makoci ya zo ka ba wa makocinka kariya idan wani abu ya samu makocinka ka ba shi kariya suna in wato suna kyautata makotaka suna kula da haƙƙin makotaka idan wani abu ya samu makocinka za ka yi ƙoƙari ka bashi kariya to har wani da zai zo daga wani waje wanda ba ku da makotaka da shi da cewa ne ina neman ka ina neman kariyarka to suna bashi kariya to sai ya zama mai bayar da kariya ga wani wanda zai taimaka ma wani wajen basa kariya ake kiransa nasir wato wanda abin nan ake kiransa jar wanda zai bayar da kariya ga wani ake kiransa jar ya zama kamar makocinsa ke wanda zai baka kariya sai a kira shi kamar makocinsa ke ake masa jar akan wannan ma'anan ne ya zo a cikin faɗinsa wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum ay nasirun lakum da yake wa inni jaru lakum ba yana nufin shi makocin su bane gida da gida yana nufin ni mataimakin ku ne ni wanda zan taimake ku ne in ba ku kariya saboda yadda suka yi shuhura wajen ba wa makota kariya makoci ya ba wa makocinsa kariya sun shahara da wannan to har ta kai hatta wanda zai ba wani kariya da ba makocinsa ba sai a kira shi jaru shi masa jaru saboda shaharar da wannan ne sun shahara da wannan wanda zai ba wani kariya ba makocinsa ba sai a ce sai a ce masa makocinsa shine aka ce anan wa in ahadun minal mushrikin istajaraka أي أيوة وإذا استأمنك يا رسول الله أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم فأمنهم idan wani ya zo ne mai kariyarka ɗaya daga cikin mushrikai da muka umarce ka cewa ka yaƙe su idan ya zo ne mai kariyarka to ka ba shi kariya me amfanin ba shi kariya hatta ya sama kalam Allah har sai ya ji maganar Allah wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce hatta din nan ta zo ne da ma'anar ila ai ila an yasma kalam Allah ta ba shi kariya har ya zuwa lokacin da zai saurari maganar Allah daga cikin malaman da suka fi wannan akwai imamu zajjaj akwai ibn ashur a duba tafsirin tafsiran su ma'anin qur'an na az-zajjaj ko ku duba tafsir na ibn ashur a tahrir wa tanwir idan zaka duba na zajjaj ma'anin qur'an juz'i na biyu shafi na 431 at-tanwir at-tahrir wa tanwir juz'i na 10 shafi na 119 suka ce hatta anan ta zo da ma'anar ila ila an yasma a kalamama wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a alamukta a wannan hatta din ta zo ne litta'ali ta zo ne litta'ali ai li kai yasma a kalamama ka ba shi kariya domin ya saurari maganar Allah waɗanda suka mai da yake litta'ali akwai ibn jarir haka imam al-qurtubi haka imam sa'adi ibn jarir a tafsirinsa juz'i na 11 shafi na 346 qurdubi a tafsirinsa juz'i na 8 shafi na 75 imam sa'adi a shafi na 329 suka ce ma'anar hatta anan ta zo ne littani ai ne kai yasma kalam Allah wato ka bashi kariya domin ya saurari maganar Allah wanda ya nuna kariya ka bashi kariya har a karanta masa ƙur'ani ya saurare shi ya fahimci abin da aka saukar masa domin ya kasance cikin basira akan basira game da al'amarinsa ya yi tsinkaye akan hakikanin abin da ake kiransa zuwa gare shi na koyarwan alƙur'ani mai gamsar da hankula lafiyayyu koyarwar da duk wani hankali lafiyayye za ta gamsar da shi cewa shirka zalunci ne mai girma a tsayar musu da hujja in sun karbi musulunci to ba su karba ba kuma a mai da su garinsu wajen ambato sai aka takaitu da ambaton sauraro kaɗai aka ce hatta yasma'a kalamallah hatta yasma'a kalamallah saboda rashin bukatuwa zuwa ga wani abu daban wajen fahimta in ban da wannan ga wanda yake so ya fahimta abinda ake bukata daga gare shi shine ya yi sauraro na basira ya saurara da kunnen basira shi zaka ce har sai ya ji ba bukatar a ce sai ya gani ko sai ya kada har sai ya ji maganar Allah saboda su larabawa ne ma'abuta fasaha da balaga da zaran ɗayan su ya ji maganar Allah to wanda zai zama sababin shiryarsa saboda suna da fasaha ana karanta Qur'ani to suna fahimtar fasaha da balagar da take ciki su gane cewa wannan maganar ba ta mutum bace wannan maganar ba ta ɗan adam bace za su gane cewa wannan maganin Allah ce wanda wannan in suna da rabon shirya zai sa su shirya shi yasa ka ce hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah cewa kalam Allah maganar Allah Imam Sa'di a tafsirinsa shafi na 329 yace fihi hujjatun sarihatun li madhhabi ahli sunna wal jamaa kenan kaga akwai hujja a sarari ga mazhabin ahlus sunna wal jama'a alqa'ilina bi anna alqur'ana kalamullah ghayr makhluq ahlus sunna da suke cewa alqur'ani maganan Allah ne ba halitta bane akwai hujja mai karfi ana bi annahu ta'ala huwa almutakallimu bihi wa adafahu ila nafsihi domin Allah shine wanda yake yin magana da alqur'ani abin abin wato wannan alqur'anin maganan sa ce maganar Allah ne Allah ya raba wa kansa shi وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها إرن رابا ورصفة زوا غمي إتا كبر يدعى كي رابا صفة زوا غمي إتا هكا الله يرابا وكنسى القرآن wannan shi ke nuna alkur'ani maganar Allah ne ya ce kuma wa butlanu mazhabin mu'tazila wannan kuma yana nuna lalacewar da rugujewar mazhabin mu'tazila wa man akhadha bi qawlihim da duk da wanda ya riko da maganar mu'tazila ya bi irin hanyar su wasu daga cikin asha'ira da suke da wata fahimta duk da ba ɗari bisa ɗari irin na mu'tazila ba ne amma suna da wani abu wata wata ma'ana ce القائم بنفسه القائم ب... مع القائم مع المعنى القائم بذاته haka suke fassara kalamun ba duk wannan ayar tana musu raddi masu cewa alkur'ani halitta ne ko wani abu irin wannan ba maganar allah ba to wannan ayar tana musu raddi alkur'ani maganar allah ne alkur'ani maganar allah ne sifarsa ce wannan shine abin da yake mazhabin ahlus sunna wal jama'a Allah ta'ala ya ce hatta ya suma a Allah har sai ya ji maganan Allah sun ma'ablikhu ma'mana sannan kuma sai ka isar da shi gurin amintuwarsa faɗinsa sun ma'ablikhu ma'mana bayanin ne da ma yaji ba alal musulmi na nahwa hadal mushrik ana bayyana abin da ya wajaba akan musulmi ne game da wannan mushrikin almustajir wanda aka bashi kariya idan ya saurari maganan Allah sannan ya ci gaba da wanzuwa akan shirkarsa idan har ya saurari magana idan ya saurari maganar Allah ya musulunta to dama abin da ake nema kenan amma idan har ya saurari maganar Allah sannan ya buƙaci ya ci gaba da zama akan shirkarsa to nan ana bayyana musu abin da ya wajaba a kansu game da shi ay alayka ya rasulullah an tujirahu hatta yasma'a kalam Allah wa tadbirahu wa abin wa yatadabbarahu wajibi ne wato akan ka ya kai ma'aikin Allah ka ba shi kariya har sai ya ji maganar Allah ya yi tadabburin wannan magana wala ya buƙa lahu uzurun fil isra'i ala shirki sai da zai zama bayi da wani sauran uzuri da zai ci gaba da zama akan shirka fa in amana ba da samani idan ya yi imani bayan sauraron alkur'ani sara min atba'ika ya zama ɗaya daga cikin mabiyanka wa in baqiya ala shirkihi wa arada ruju ila ila jama'atihi idan ya ci gaba da wanzuwa akan shirkarsa ya buƙaci ya koma wajen yan uwansa mushrikai fa alayka an tuhafizu alayhi to dole ka bashi kariya hatta yasila ila makani amnihi wa istiqrari har sai ya isa gurin amintuwarsa da gurin da zai samu tabbatuwa a ina ne wa huwa diyaru qawlihi gidajen mutanansa summa ba'da zalika yusbihu hukmuhu ka hukmul muslimin ala shirki yana shiga kasar su shi kenan yanzu hukuncinsa ya zama hukuncin yan uwansa duka daya wanda suka doge akan shirka amma kafin ya isa kasar su ba ku da izinin ku taba shi amma idan ya isa kasar su shikenan yanzu hukuncinsa ya zama ɗaya da sauran in yaƙi ya kama za a yaƙe su har da shi in ta kama a kashe shi shi ma a kashe shi wa yu'amalu bima yu'amaluna bihi a mu'amalce shi da irin abin da ake za a mu'amalce su da shi tunda ya riga ya koma kasar su ibn ashur a tafsirinsa juz'i na goma sha da ɗari sha tara ya ce ma'anar abdukku ma'amana ai amhilku wala tuhayyishu ka jinkirta masa kar a firgita shi a tsorata shi hatta ya bulaga ma'amanahu har sai ya isa gurin amintuwarsa ma'ana idan ya gama sauraron maganar Allah kuma ya ce shi bai karɓi musulunci ba yana nan akan shirkarsa to kar a tsorata shi kar a firgita shi kar a tayar masa da hankali a ba shi dama ya koma kasarsa har ya shiga kasarsa yace amma falamma kana ta'min nabi sallallahu alaihi wasallam iyyahu sababan fi bulughihi ma'manahu a yayin da ya kasance kariya da manzon Allah zai bashi ita ce sababin da za ta sa ya isa garin sa lafiya ja'ala ta'mina iblagan sai aka mayar da wannan amintarwar ta manzon Allah kamar isar da shi ne kamar ya dauke shi ne ya kai shi garin su فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سأكون مرتب فأمر به النبي فأمر به فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سأكون مرتب من أن لا دوان ثم أبلغه مأمنا وهذا يتضمن أمر المسلمين بأن لا يتعرضوا له بسوء wannan kuma yana kunsar bawa manzan bawa sauran musulmi umarni kamar yadda aka bawa manzan Allah umarni summa ablighu ma'mana to kuma karkashin wannan umarnin ana umartar sauran musulmai cewa kada kowa ya taba shi da wani mummunan abu kada kowa ya shafe shi da wani mummunan abu hatta ya buluga biladahu allati ya'manu fiha har sai ya isa garin su inda zai samu aminci ibn ashur yace walaysa muradu anna nabiyya sallallahu alaihi takallafu tarhilahu ba wai ana nufin manzo Allah ya dauki motoci da ababen hawa ya dauki nauyi a dauki sashi cikin bis wa ya ba'asu man yuballighu a hada shi da sojoji da yan sanda ana abin shi da wani escort har a kai shi kasar su ba wannan ake nufi ba wannan ake nufi wannan shi wannan wannan ba wannan ake nufi ba wai a bi shi da wani girmamawa da ake wa turawa nan da sauransu in sun zo ana bin su da motoci da jiniya ba irin wannan rakiyar za a masa ba cewar da aka yi sun ma'abulin ba ana nufin maza Allah ya ɗauke shi ko a sa a sa wasu sojoji su ɗauke shi a sa shi cikin abin hawa a masa rakiya har a kai shi gaban su a ce ba haka ake nufi ba ma'anansa uturukku uturukku ya buluga ma'amanahu ka bar shi ya isa gaban su kawai kar kowa ya masa barazana kar kowa ya tsorata shi ka gamsu za ka shiga musulunci ya ce shi ba zai shiga musulunci ba bayan ya gama sauraron maganar Allah ya bukaci ya koma garinsu a bashi hanya ya hawa hanya ya tafi musulmai duka suna da labarin wannan mutumin yana cikin kariyar manzan Allah ko yana cikin karkashin kariyar shugaba ba wanda zai taba shi bai halatta ba wani ya taba shi ya kama hanya da kansa ya dauki hayar mota ya biya gudurinsa da kudinsa ya koma garinsu ba wa musulmi bane za su dauki ɗawainiyar nauyin mayar da shi kasarsu shi ya kawo kansa kuma shi zai koma da kansa wannan magana ta ibn ashir ko magana ce mai kyau dan kar wani abu ya zama kamar na wani girmamawa ga kafiri da kaza da sauransu bai bukaci ya shiga musulunci ba a bar shi ya koma kasarsu summa abliktu ma'amana zalika bi annahum qawmun qawmun la ya'lamun Allah ya ce wancan saboda su mutane ne wanda ba su da ilimi ismul ishara din da aka ce zalika لأنه قوم لا يعلمون يعود إلى الأمر بالإجارة وإبلاغ المعنى اسم الإشارة أن ينقوم وزوى كاريا أكتشي أباسو أنشي أباسو كاريا نسبة أباسو بإني أباسو كاريا سشبو كسر مسلمين su saurari maganar Allah saboda mutane da ba su da ilimi haka kuma a isar da su kasarsu bayan sun gama sauraro suka bukaci su koma a ba su damar su koma cikin abin cikin koshin lafiya saboda mutane da ba su da fahimta ai zalika alladhi amarnaka bihi wannan abin da muka umurce ka da shi min ijaratil mustajir min al mushriki na bawa mai neman kariya daga cikin mushrikai kariya wa iblaghihi mahmanahu da kuma isar da shi garin su idza lam yaslim idan bai musulunta ba bi sababi annahum qaumun la ya'lamuna al-islam saboda su mutane ne da ba su san musulunci ba wala haqiqata ma tad'uhum ilayh basu san haqiqanin abin da kake kiran su zuwa gare shi ba ay qaumun yahtajuna ila fatratin min alwaqt mutane ne da suke bukatar a basu dama a basu wani tazara na lokaci yasma'una kalam Allah fiha da za su saurari maganar Allah a cikin wannan tazarar wa hum aminun alhali suna cikin aminci wa bi hadha as-sama'a minkum min ashabika ta hanyar wannan sauraro da za su yi daga gare ka da sahabbanka لا يبقى لهم عذر اصلا في استمرارهم على الباطل sai zama ba wani uzuri da ya rage musu da za su ci gaba da tafiya a kan fata tunda sun riga sun ji maganar Allah sun ji maganar Allah daga bakinka da bakin sahabbanka yanzu ba su da wani uzuri an gama yanke musu hanzari hadisi ya tabbata daga sa'id bin jubair yake cewa ja'a rajulun min al-mushrikin ila ali ibn abi talib wani mutum daga cikin mushrikai ya zo wajen ali ibn abi talib radiyallahu anhu فقال سيدي إن أراد الرجل منا أن يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء هذا الأجر لسماع كلام الله أو لها أو لحاجة أوتي له يتكينا إذا ولي لك تكم يبقى تي الوجن يلوجن يبقى تي الوجن محمد محمد صلى الله عليه وسلم bayan wannan mudda ta wata hudu da aka ɗibar mana ta kare kina idan wani daga cikin mu ya so ya zo wajen manzon Allah lisama'i kalamillah dan ya ji maganan Allah aw li hajatin ko wata bukata wuce da za a kashe shi kenan fa qala lahu ali la sai ali ya ce masa a'a bi anna Allah yaqulu saboda Allah yana cewa wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah zuwa karshen aya idan wani daga cikin mushrikai ne mu kariyarka ka bashi kariya har sai ya ji maganar Allah sai ba shi amsa da wannan kenan wanda yake bukatar ya zo ya ga manzon Allah ko ya zo ya ga shugaba zai nemi a bashi kariya idan an bashi aman sai ya shigo ya zo ya abin da zai yi kuma shi sa malamai suka samu hukunce hukunce da dama karkashin wannan aya daga cikin hukunce hukuncen da suka fitar cewa almusta'man mutumin da aka bashi kariya ya shigo kasar musulmi don ya saurari maganar Allah ko abin da ya kama da haka ba a cutar da shi haramun ne wajibi ne akan musulmai su bashi kariya a rayuwarsa da dukiyarsa da mutuncinsa matukar yana cikin kasar musulunci musulunci ya tsoratar tsoratarwa mai tsanani ya tsoratar da mabiyansa game da yin yaudara ga wanda aka ba shi kariya ya shigo kasar musulmi kuma a yaudare shi a cutar da shi ga rayuwarsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa musulunci ya tsoratar game da wannan daga cikin hadisai da suka zo na tsoratarwa akan wannan akwai hadisin bukhari wanda imamun nasa'i ya fitar da shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ammana rajulan ala damihi fa qatalahu fa ana bari'un min al-qatil wa in kana al-maqtul kafira to duk wanda ya bawa wani mutum amintuwa ya bashi kariya game da jininsa yace ka shigo kasar mu ne zan baka kariya da ya shigo fa qatalahu sai ya amfani da wannan namar sai ya kashe shi mazala ce fa'ana bari minhu to ni na barranta daga wanda ya aikata haka ko fa'ana bari min al-qatili ni na barranta daga wanda ya kashe wannan kafiri na amana wa in kana al-maqtulu kafira ko da ko wanda aka kashe din kafiri ne mazala ce na barranta daga wanda ya kashe shi saboda ya kashe shi ne ta hanyar yaudara haka bukhari da muslim sun fitar da wani hadisi haka imamu ahmad ya fitar da shi daga anas dan malik manzo Allah yace li kulli ghadirin liwa'un yu'rafu bihi yu'rafu bihi yawm al-qiyamah duk mutumin da ya karya yarjejeniya yana da tuta da za a gane shi da ita a ranar gobe kiyama yana da tuta da za a gane shi ana ganin sa an san wancan wani maciyin amana ne da ya karya yarjejeniya da ya yi tsakaninsa da wani tsakaninsa da wani ko wani kafiri da ya bawa kariya ya kashe shi ko wasu kafirai da ya yarjejeniya da su ta zaman lafiya ya yaudare su ko wani abu irin wannan da an gan shi an san wancan mutum ne wanda ya karya yarjejeniya mutum ne wanda ya ha'inci da sauran hadisai suna nan masu yawa da suke nuni zuwa ga haramcin cutar da wanda aka bawa amana kafirin da aka bawa amana ya shigo kasar musulmi domin ya yi wani abu ya koma malamai suna riskarwa ga wanda ya nemi kariya domin ya shigo kasar musulmi ya saurari maganar Allah to suna riskarwa tare da shi wani daban shi kuma wanda ya nemi ya shigo kasar musulmi domin ya saurari dalilan da suke nuna addinin musulunci gaskiya ne yana son ya samu dalilai da hujjoji da suke nuna addinin musulunci gaskiya ne haka mutumin da wata shubha ta kanannafe shi makiya sun gaya masa wasu shigohoyi sun cusa masa waɗansu shigohoyi game da musulunci cewa addinin musulunci addinin ta'addanci ne addinin musulunci addinin kaza ne kuma yake buƙatar ya san gaskiyar lamari sai ya buƙaci ya shigo ƙasar musulmi don wannan shi ma ana ba shi kariya domin waɗannan sun yi kama da waɗancan dukkaninsu suna ƙwanƙwasa ƙofar fa'inta ne da ma'arifa ma'arifa suke nema ilimi suke nema gaskiya suke nema to dole mu ba su kariya mu malala dukkanin ƙoƙarinmu wajen ilmantar da su da shiryar da su da kuma kawar musu da duk wata shubha da ta yi musu tarnaki mai yiwa Allah ya buɗe kirazansu ya buɗe zukatansu su karɓi musulunci saboda wannan ilmantarwar da wannan shiryarwa ibn kasir a cikin tafsirin sa karkashin wannan ayar ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'ti al-amana liman ja'ahu mustarshida manzo Allah yana bayar da kariya ga wanda ya zo masa yana neman shiriya aw fi risalati ko zo da wani sako daga wajen wani sarki zai kawo manzon Allah sako manzon Allah yakan bashi kariya kama ja'ahu yawmal hudaybiyya jama'atun min ar-rusul min quraish yace kamar yanda dan nazo jama'a ta ta manzanni yan sako da qurayshawa suka aiko suka zo gurin manzon Allah har fadarsa a hudaybiyya suka kawo masa sako kuma ba wanda aka cutar daga cikinsu yace minhum daga cikin su akwai urwa bin bin mas'ud akwai mikras bin habs akwai suhail bin am da wasu su duk sun zo nan ba wanda aka cutar da shi wahidan ba'da wahid sun zo ɗaya bayan ɗaya ya taraddaduna fil qadiyyati bainahu wa bainal mushrikin suna kai kawo game da kadiyya da take tsakaninsa da mushrikai amma ba wanda aka taba daga cikin su fara'au min i'zalil muslimina li rasulillah har ma suka ga irin girmama wanda da musulmai suke yi wa manzon Allah ma abharahu wanda wannan ya ya ya dimauta su وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر sun ga abin da ba su taba gani ana yi wa wani sarki ba ko kuma kaisar sarkin rum ba su ga ana masa irin wannan girmamawar ba manzan allah yawo idan zai tofar sai a jikin rigar ɗayansu wasu sun tsaya a bayansa da takobi a zare suna ba shi kariya da zarar ya tura idansa zuwa ga wani abu dandanan kafin ya yi magana an aiwatar suka ga ana yi manzo Allah nau'in girmama wadda ba su saba ganin ana yi wa sauran sarakuna wannan abin ya ba su mamaki suka koma wajen mutanen su farajau ila qaumihim wa akhbaruhum bidhalik suka ba su labarin abin da suka gani wa kana dalika wa amsaluhu min akbari asbab hidayati aktsari ibn kasir yace wannan abin da suka gani na girmama wanda ake wa manzon Allah ya zama dalili ya zama sababin shiriwar da yawa daga cikinsu da haka wajibi ne akan shugaban musulmi ko wanda yake tsayuwa a matsayinsa na'ibinsa kenan ya bayar da amana ga duk wanda ya nemi kariya za a bashi aman wanda ake ganin zai wadace shi za a bashi al'aman allati yaraha kafiya li fahmihi haqa'iqil islam za a ba shi aman na tazarar lokaci da ake ganin zai fahimci musulunci a ciki idan ya gama sauraron musulunci ya buƙaci ya koma ƙasarsa to a ba shi dama ya koma a ba shi dama ya koma kar a tilasta shi a ce sai ya zauna ƙasar musulmi ko wani abu irin wannan kuma ba za a ba shi damar ya zauna a ƙasar musulmin ba ƙarƙashin kariyar sai da gwargwadon abin da aka san buƙatarsa za ta biya ba bari za a iya zauna shekara biyu shekara uku shekara goma za a ba shi tazarar lokacin da gwargwadon da bukatarsa na sauraron musulunci za ta biya shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce la yajuzu an yumakkana min al-iqamati fi dar al-islami sanatan suka ce baya halatta a bashi damar ya zauna a kasar musulmai domin sauraron musulunci tsawon shekara daya wa yajuzu an yumakkana min iqamati arba'ati ashhur amma yana halatta a ba shi damar ya zauna a kasar musulmi har wata hudu har wata hudu amma abin da yake tsakankanin wata hudu zuwa shekara daya akwai maganganu guda biyu daga imamu shafi'i wani gurin ya ce ba za a ba shi sama da wata hudu ba a wata magana ya ce kuma za a iya wuce wata hudu amma ba za a bar shi ya kai shekara ba haka wasu malamai sun faɗi wannan ku duba tafsirin ibn kasir juz'i na hudu shafi na 113 zuwa shafi na 114 amma fakhruddin razi a tafsirinsa ya ce laisa fil ayati ma yadullu ala anna miqdara hadhihi al-muhla kam yakun yace a cikin ayar ba wani dalili da yake nuna kwana nawa za a bashi ko wata nawa za a bashi ko shekara nawa za a bashi babu wala yu'rafu miqdaruha illa bil urfi daka ba za a san gurgudan yawan tazarar lokacin da za a bashi ba sai ta hanyar urfi فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق أدل لوكشن دا ألامو نيمان غسيا سكا بيّن لك مشركي باحثا عن وجهه عن وجه الاستدلال haka fahimci cewa neman hujja yake yi don ya gane gaskiya um ila wa turik za a jinkirta masa kuma a kyale shi ya ci gaba da zama wa mata zahara alaihi kaunuhu mu'ridan anil haqqi a duk lokacin da aka fahimci cewa ya bijire wa gaskiya ya gane gaskiya ya bijire mata dafi'an lizamani bil akadi yana karawa kansa lokaci da karyace karyace to lam yaltafi ilayhi ba za a waiwaye shi wannan magana da da da razi yayi ita ce magana mafi kyau ba za a iyakance cewa ba zai kai shekara ba ko kar a bashi damar da za ta kai shekara ko da za ta wuce wata hudu ko ba za wannan duka babu dalili da ya nuna haka haka wannan maganar tarazi ita ce za a ci gaba da sa'idu a kansa in an fahimci har yanzu gaskiyar ce yake nema bai gama gamsuwa ba a kyale shi ya ci gaba da zama ko zai kai shekara in kuma an ga ya gama gamsuwa yanzu kawai so yake ya ci gaba da zama don wata bukatar sa daban yana ƙarya yana ƙara wa kansa lokaci to wannan kuma sai a kore shi to ya koma kasarsu wannan shi sannan malamai ƙarƙashin wannan ayar sun fahimto wajabcin fahimtar addini fiƙihun addini dole ne kowa ya zama yana da fahimta ta addini in za ka yi sallah ka san menene dokokinta da ka'idodinta azumi menene dokokinsa da ka'idodinsa kar mutum ya wadatu da zace-zace kar mutum kuma ya wadatu da takalidanci ya zama muƙallidi ga wani idan zai yi sallah ko idan zai wani abu sai ya buga ma wani malami ya zan yi ce ga ikaza ikaza sai ya yi duk abin da zai yi shi ba zai je ya nemi ilimin abun ba sai dai rika yin takalidanci da wani takalidanci baya halatta larura ce take sawa a yi shi za ka yi takalidanci ne kafin ka samu ilimi kana cikin takalidanci kana neman ilimi haka kake amma ba za ka dogara da takalidanci ba ka daina neman ilimi wannan baya halatta shi yasa razi ya yi bayanin da kyau yadda za a fahimta ya ce dallatin aya ala anna taqlida ghairu kafin fiddi ayar ta nuna mana cewa takalidanci baya isarwa a wajen yin addini ka dogara da takalidanci wajen yin addini takalidanci shine ka dogara da wani shi zai baka fatawa ya ce ikaza ikaza ikaza ikaza kawai kai baka neman ilimi wa annahu la budda minan nazari wal istidlal dole kai nazari ka nemi dalili da aka ce ayi kaza to ina hujja da aka ce ayi ruku'i ina dalili warka umar raki da aka ce ayi sujuda ina hujja a baka aya a qur'ani da aka ce ayi kaza a baka hadisi duk wani abu da za ka yi da sunan musulunci ya zama kana da hujja kana da dalilin da ya sa kake aikata shi amma ka dogara da takalidanci ba ka neman ilimi wannan ba daidai ba ne ba ya ce wa zalika bi annahu law kana taqlida kafiyan ya ce saboda inda takalidanci yana wadatarwa la wajaba Allah yum hal hadal kafir to da wajibi ne ba za a wannan kafirin jinkiri ba ba za a jinkirta masa ba sai a ce kawai ya karbi musulunci ya yi takalidanci amma aka ba shi damar ya saurari maganar Allah don ya samu hujja bal yuqalu lahu inda ta kalidanci yana wadatarwa kawai za a ce masa imma an tu'mina wa imma an an an naqtulaka ko kai imani ko muka shika amma falamma lam yaqul lahu dhalik a yayin da ba a gaya masa haka ba aka yi masa jinkiri aka kawar masa da duk wani tsoro har ma aka ce in ya gama sauraro a kai shi kasarsu a ba shi dama ya koma kasarsu yace ulima anna zalika bi ajali adami kifayati taqlid fi din sai mu fahimci cewa an yi wannan ne saboda taqlidanci baya isarwa a addini wa annahu la budda min al hujjati wad dalil dole a samu hujja a samu dalili shi yasa wannan aka bashi dama aka yi masa jinkiri domin yayi nazari ya samu dalili ya gina addininsa akan dalili ina fata fahimta ya gina addininsa akan dalili kuma duk abin da zai yana yin sa ne akan hujja ba akan taklidanci ba mutumin da zai dauki ahalari ya karanta ya rika sallah da ahalari taklidanci yake mutumin da zai dauki ishmawi kadai ya karanta ya rika yin sallah da abin da ya gani a ishmawi kadai taklidanci yake domin mai ahalari da mai ishmawi duka ba sa faɗan adilla kawai za su ce farillan sallah kaza ne farillan arola kaza ne amma ba sa cewa dalilin kaza shine kaza to bayan ka karanta wannan a matsayin ka na muqallidi shine matakin farko na ilimi ka karanta wannan ka san yadda ake sallah a taqalidance to sai ka tafi neman dalili wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi da wannan mai ahlari ya daure ka da shi ya daure ka ya riga ya gama magana kenan abin da duk zan kawo maka bayan ka karanta je kaka nemi dalili je kaka nemi dalili kada ka dogara da duk abin da na faɗa kadai ba tare da ka nemi hujja ba ba tare da ka nemi dalili sai ka je ka nemi dalili amma idan ka dogara da takalidanci ba ka neman ilimi ka san meye dalilin da yasa aka ce kaza kaza da ake yi ina hujja daga qur'ani ko hadisi ko kaza ko kaza to wannan mutum yana tafka kuskure sannan malamai sun yi magana game da wane ne yake da haƙƙin bayar da kariya ga mai neman a bashi kariya malam ƙurɗubi a tafsirinsa allah ya ji kansa rahama ya ce wala khilafa baina kafatil ulama anna amanan an anna amanar sultan ja'iz anna amanar sultan ja'izun لأنه مقدم النظر لأنه wato muqaddamun nazar domin shi ake gabatarwa a wajen nazari qurdubi yace ba makawa ba wani sabani tsakanin malamai bayan da kariyar shugaba cewa ya halatta ba wanda ya saba ya halatta shugaba ya bayar da kariya ga wani kafiri ya shigo kasar musulmi ya saurari maganar Allah domin shi ne wanda aka gabatar wajen yin nazari wal maslaha shi zai yi nazari shi zai bincike akan menene zai zama maslaha ga kasarsa da al'ummarsa na'ibun an jami shi na'ibun kowa da kowa ne fi jalbin masalihi wa daf'il madar wajen janyo amfani da tunkuɗe dangin abubuwa masu cutarwa shugaba shi yake wakiltar kowa a wannan fagen dole ya sa ido akan me zai zai zai amfani kasarsa me zai cutar da kasarsa abinda zai amfani kasarsa ya kokari ya janyo shi abinda zai cutar da kasarsa da 'yan kasarsa da addinin kasarsa ya kokari ya kare kasarsa daga wannan wannan wajibi ne akan shugaba ya yi wannan daga idan ya ga dacewar wani kafiri ya shigo dan ya saurari maganar Allah ko abin da ya kamata ka sai ya bashi dama in ya ga bai dace ba sai ya hana sai dai malamai sun yi sabani in ji kurkubi fi amana ghayril khalifa wajen bayar da aman ga wanda ba khalifa ba ba shugaba ba suka ce fal hurru yamdi amanahu yamdi amanuhu inda kafatul ulama idan mutum da ne ba bawa ba to aman dinsa ana zartar da shi in ya ba wani kafiri aman kariya ya shigo da shi kasar musulmi to ana zartar da wannan amana wa amma abdu amma idan mutum bawa ne falahu al-amanu fi mashhuri mazhab malik to yana da amana a abin da yake mashhuri a mazhabin imam malik wa bihi qala ash-shafi'i da wannan imam shafi'i ya faɗa wa ahmad da imam ahmad ibn hanbal wa qala abu hanifa amma abu hanifa yace la amana lahu bai da amana in dai bawa ne bawa baya bayar da kariya amma magana mafi rinjayi na waɗancan malamai bawa ma idan ya bayar da amana shi ma ana ana zartarwa haka mace idan ta bayar da amana yar uwar ali bin abi talib ta ba wani ta kare wani kafir sai da ali ya so ya kashe shi ta kai kara wajen manzan Allah manzan Allah ya ce kar ajarna man ajartu ya ya umma hali ya umma hali to mun ba wa wanda kika ba wa kariya ya ke umu hali mace ce ta bayar da kariya manzo Allah ya zartar daga mata ma suna bayar da kariya a zartar daga maganan farko in kurkube ce ita tafi inganci wal awwalu asahhu da qawlihi sallallahu al muslimuna tatakafa'u al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim ajnahum kurkube ce maganan farko ita tafi karfi maganan imamu malik shafi'i magana da imam ahmad ita saboda maza Allah ya ce almuslimuna tatakafa'u dima'u musulmai jinin su yana daidaita da juna ne jinin wani bai fi na wani ba jinin wani bai fi na wani ba in ka kashe mace za a kashe ka in ka kashe yaro za a kashe ka in ka jinin wani bai fi na wani ba wa yas'a bi zimmatihim adnahu wanda yake kuma makaskancin su ne zai iya wato zai iya tafiya da zimmarsu alkawarinsu mana zai iya ɗauko alkawari zai iya ɗauko amana ya taho da shi kuma su zartar da shi duk da ya kasance a dinahun ne shi bakaskantaccen cikinsu ne kamar bawa kamar bawa in ya ɗauko amana ya ɗauko kariya ya ɗauko alkawari to wannan alkawarin zai taho da shi kuma a karbe shi a tabbatar da shi qalu falamma qala adnahu suka ce lokacin da manzon Allah ya ce adnahu jaza amanul abdi to ya halatta bawa shi ma ya bayar da amana musulunci bai manta ba a lokacin da yake bawa ɗaiɗaikun mutane haƙƙin bayar da kariya bai manta da haƙƙin shugaba na gaba ɗaya ba sai aka sanya wa shugaba dama aka ba shi damar ya sa ido a kan waɗanda za su bayar da aman ɗin idan mutum ya ba wani kariya ya shigo da shi ƙasar musulunci dole shugaba zai duba ya gani wannan kariyar menene maslahar musulunci a ciki menene maslahar musulmi a ciki shugaba yana da haƙƙin ya rushe wani aman da wani ya ba wa wani kafiri idan ya ga akwai wata matsala a cikin wannan ko idan ya zama aman ɗin babu wani maslaha na musulmi a ciki ko musulunci ko kuma ya zama aman din bai cika sharuɗansa da ake bukata in ya ga dama zai iya kwacewa daga hannun ɗaiɗaiku ya ce daga yau kar kowa ya sake ba wa wani kafiri amana sai dai mu shugabanni ne za mu bada zai iya yin wannan babu laifi idan ya ga yin hakan shine zai fi zama maslaha an samu waɗansu suna ba wasu kariya suna shigowa suna cutar da musulmi to wannan shugaba zai iya sa doka ya ce to kar kowa ma ya sake ba wani kariya sai an biyo ta kanmu ba in yayi haka ba laifi kai za ka iya bayar da kariya idan shugaba ya duba ya ga bata dace ba ya hana duk wanne yana da wannan dama sannan ta hanyar bayar da wannan aman din musulunci yana halatta at-tabadul tijari was sana'i was thaqafi musulunci yana hana musanya na kasuwanci da sana'o'i da musayar wani ilimi mai amfani ta hanyar wannan aman din muna da wani bukatar wani aiki da ba za cikin mu musulmi ba wanda ya iya shi to muna iya ba wani kafiri aman ya shigo kasar ya koyar da mu wannan ilimin ko wani kayan kasuwanci da muke da bukata daga wata kasa ta kafire wadda mu ba mu da shi to muna iya ba su aman su shigo da wannan kayan kasuwancin don ci gabar kasar mu haka wasu sana'o'i da wani ilimi na wayewa na ci gaba na duniya wanda mu ba mu da shi duk ta hanyar wannan amana din za a iya ba wa kafirai da muke yaƙi da su wasu daga cikin su damar su shigo ƙasar mu su koyar da mu wannan ilimin ko wannan sana'ar ko su shigo da wannan kayan kasuwancin domin amfanin musu da sauran sha'anunuka da ake da bukatar su matuƙar yin hakan ba zai cutar da daula ba ba zai cutar da musulunci za a ba su wannan dama da wannan ayar idan mutum ya tsaye lura da ita da kyau tana mana shaida bi subuhi ta'alimin islam wa samahatiha daukakar ilmantarwa na musulunci da ramantawa irin na musulunci da kwaɗayin musulunci game da shiryar mutane irin da musulunci yake tsananin kwaɗayin mutane su shiryu da irin yadda musulunci yake da tsananin son a kare jinainayin mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu kar a musu ta'addanci ko da ko mutum ba musulmi ba ne ko da ko makiyin musulunci ne musulunci yana umarni a kare masa jininsa matuƙar ba yakarsa akai ba domin shi musulunci manhaji ne na shiryarwa ba manhaji ba ne na ƙararwa ba shan an shar'anta musulunci ba da dan a yi ta kashe mutane a dan a yi ta shiryar da su musulunci ya zo ne ya yi shela ga wanda ba su da ilimi su samu ilimi ya zo ne ya bayar da kariya ga masu neman kariya don su samu abin da suke da bukatar samu na amfani sa'ada ta duniya da lahira mutum ko da makiyin musulunci ne da ya zare wa musulunci takobi idan ya buƙaci kariya musulunci ya yi a bashi kariya don ya zo ya saurari maganar allah don ya shiryu wannan shi ke nuna maka musulunci shiriwar mutane yake nema ba mutuwarsu sannan ya ce kaifa ya kunu lil mushriki na ahadun inda Allah wa inda rasuli كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulih illa alladhina ahadtum inda al-masjid al-haram kaifa ma lam kuma yace ai la yakunu lil mushrikina ahadun ai ba wani alkawari da yake kasancewa ga mushrikai inda Allah a wajen Allah wa inda rasulih haka kuma a wajen manzansa wa hum kafiruna bihima alhadi su suna masu kafircewa Allah da manzansa ghadiruna suna masu karya yarjejeniya to ba wani alkawari da zai kasance tsakaninsu da Allah ba wani alkawari da zai kasance a gare su a wajen Allah da manzansa illa ladina ahadtum inda al-masjidil haram sai fa kadai waɗannan da kuka yarjejeniya da su a wurin masallaci mai alfarma yawmul hudaybiyya a ranar hudaybiyya hudaybiyya tana tsakankanin hurumi da gurin da ba hurumi ba wani bangaren ta yana cikin hurumi wani bangaren ta kuma yana wajen harami to ba a gurin bangaren da yake cikin harami a nan aka yi yarjejeniya da su ba su fito daga cikin haramin ba shi kuma duk fadin harami ana iya kiran shi masjidil haram wa hum quraishun wanda su ne quraishawa al mustasnuna min qabl wanda aka togace su a can baya saba a can baya aya a- wato Allah subhanahu wataala ya togace su a cikin ayoyi da suka gabata su ne waɗanda suka waɗanda ba su waɗanda ba su yaƙe ku ba sai fa waɗanda ba su yaƙe ku daga cikin su waɗanda ba su yaƙe ku ba daga cikin su to waɗannan da aka togace a baya aka ce su ban da su to su ne kuma nan ake maimaita ambatan su anan aka ce wa hum quraishun al-mus- al-mustas- al-mustasnuna min qabl su ne quraishawa da aka togace su daga can baya a can farko aka ce illal ladina ahadtum min al-mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada Ya- aka ce to sai fa su kadai su kadai ne waɗanda za ku tsayar musu da alkawari shine fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum famastaqamu lakum fastaqimu lahum to duk yadda suka tsayar muku da alkawari ko kuma abin duk wani abu da suka tsayar muku da shi na alkawari duk wani abu da suka tsayar muku da shi na alkawari fastaqimu lahum to kuma ku tsayar musu dan da, da alkawarin da kuka yi musu famastaqamu lakum ay aqamu ala al-ahd wa lam yanquduhu idan sun tsaye akan alkawarinsu ba su warware ba fastaqimu lahum kuma ku tsayu wajen tabbatar musu da alkawarinsu ai fastaqimu lahum ala alwafa'i bihi ku tsaya wato ku tsayi domin su akan cika musu alkawarinsu yace wa ma shartiya wannan ma din shartiya ce inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa yace wa qad istaqama sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim manzan Allah ya tsayu akan alkawarinsu hatta naqadu bi i'anati bani bakr khulafa'uhu ala khuza'a khulafa'ihi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya rike musu alkawari har sai da suka warware alkawarinsu ta hanyar taimakawa bani bakr wanda su ne halifofinsu abokanan haɗin gwiwarsu su ƙuraishawa ala khuza'a suka taimaka musu akan kabilan khuza'a ulafa'ihi wanda su ne abokanan haɗin gwiwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Qurayshawa suka taimaka wa Banu Bakr akan Kuza'a wannan sai ya zama warware alkawari ne wannan shi yasa manzan Allah ya yake su aka je aka yi fathu Makka a shekara ta takwas bayan hijira to za mu tsaya daga nan idan mun zo wannan ayar za mu tashi daga kanta da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله السلام